Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fituwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
sauraro Allah ta fi dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar maulan shehu salamuddin radiyallahu ta'ala anhu yau sha biyar ga watan nuwamba miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan zulhida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin domin sauraron fassarar jiwaji daga bakin malamin malam shehu mansur Allah shi ba da dukkan sauraro lafiya amin akarnukum Allah bismillah يا ربنا بالسيد المختار ونوره وخيره المقدار فهدنا العلوم والمعارف وعلينا المرام والأوارف يا ربنا وبعث العباس وسره ونوره النفقات وابدع قلوبنا بخير جامة والله وعدنا بنور الأمة يا ربنا بسيد السماوات بنوره وعلمه السماوات يا ربنا بتاه اعتلاوي ومن بسره اليك آوي وافتح لنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الضير يا ربنا بسيد السخير ومن بجاد سيدي لئن لنا عتيت والجبال بعيد عن الجنون والكبال وافتح لنا الكنوز والعيون واسقنا الأدران والعيون أنا بشك الأكلين وأنا وأنا من الزميل فعسى المرض رحيم والليل للأمور عليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والمجدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المهجر والتابعي بنظرة تاتي منازل الزمن الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko zai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halalansa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai daga wurin kowa kowane ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala al-jalal wal ikram muna gaisuwa ga halaratun maulanmu madan maulanmu shekh salahuddin hafizahullah wa qawu dan maulanmu shekh abubakar sulbai radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wanda ita ɗaya ne kuma kani ga maulan bashi ibrahim radiyallahu ta'ala muna gaishe shi
islaman wa imanin wa ihsan kuma muna gaida dukkan yan uwa da suke zaune a cikin wannan halara ta soyayya ta Annabi Muhammad da Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim da dukkan ahlul lahi baki daya
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترسلنا إلى الذكر وله له مني يا اليومان يوما باكيته ويوما غير مكرتك وهل أتى وعد القلب أمد لنا بباج في وأولى ولا في له اليوم مني مثل ما لم في قبله فذاك القاتلاتي تترى الصوت البدر المنير فإنه تناسي وسمسمي التي أفوض أمري للإله مؤسسا فلا تزني تنبي كل جسل ولا أرى تقلب جبار يا الله لكرم غريبا عينه ولسانه وأذواقه يا غير آمن به رجوت لي أني لائذ بدانته أمالي مولاي قدسي وإني مقدام على كل مجتهى وليس سوى أني درست بفله ومجلي هذا فالقول الكسرى واجب ولا تجزيني يا رب بليا سيئا ولا ساما بل بالجمال جزيع يا الله يا رب البريات سليا إيد الأكوان ورحم من دم الله محمدنا والفاتح المتحقق فيما غلبتم تعلمت وهو كاتم الرسل توسابا قوله ونصير ذاك الحج وهادي لا خير سراد سرادك الجنم ساكن الناس مع العلي حق القادر قدرنا دينا ومقداري العلي العظيم اليومان
ولم يشي إبراهيم رضي الله تبارك وتعالى عنه وجزاه الله عنا خير يا جاي من الشام ya ce na rantse da wanda raina yake karkashin ikonsa na tafi cikin Allah daga Allah zuwa ga Allah ba dan komai ba dan in su manzo Allah ba dan neman duniya ko lahira ko jama'a ko kaza ko kaza a da ne min salma wani da ko da duniya da lahira duk raba ni da su kuma fara rabbati da dai sai ce na tafi domin rufar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba na yanke kaunar za mu haɗu domin kuwa na sani annabi yana da dubu saba'in na hijabai waɗanda yake shuhudin zafin Allah cikin su wanda kafirin ne sa a yi masa bincike yake fita hanyar shi duk mutum da shi zai sa bincika masa annabi to da shi da mai binciken duk za su tabu ya ce annabi shi ne madubin haɗi haɗi madubin annabi ce can baya shi shi ne ainihin madubin hayi in kana so ka ga hu ka ga muhammadu in kana so ka ga muhammadu ka ga huriyar zaki ya ce kai kaba ma ta yi ce baitul maqdis ma na shi ne ɗaibatul ɗaiba ma ta shi ce madinatul munawwara sannan gidan zama a lahira na shi aljanna ma jannatul khuldi ta shi ce jannatul firdaus ma ta annabi muhammad ce kai jannatul salami ma ta annabi ce jannatul adnin ma ta ce yace kaga waɗannan aljannatan duka da na zanu an tanade su ne ba ba dan komai ba sai masoyin annabi muhammad su kansu aljannatan ma neman masoyin annabi yace jannatul ma'awa ta annabi ce jannatul na'imi ma ta ce dukan sun yi ado sun yi kawa suna neman hadimin annabi Muhammad ya ce to ka sani ni da kake gani ba ni da guri ba ni da wani abin bukata in ba almasa ba habibul lahi ni ban yadda wai in mutu in je alkiyama in shiga jannatin firdausi ba ba ta da annabi Muhammad yadda nake neman annabi a duniya to ko a lahira ma shi nake nema shi ne yau kuma yace ne al-yawmani yace kaga da duniya da lahira minni hadiyatun minni lahu zuwa ga Allah Muhammad da duniya da lahira rana guda biyu duk abin da nayi a duniya da abin da zai faru a lahira duka na bayar da su hadiya ga Allah Muhammad
yawman yace kaga rana ta farko wato duniya faqituhu na zo ciki na wanzar da shi na raya sunan Allah Muhammad ba ga shi ba yanzu muna faɗin annabi annabin na nan garau har yau ba abin da ya canza to faqidu na wanzar da shi a cikin duniya na zo na yaɗa labaransa na cika zukata da mahabba
wa yawman rana ta biyu kuwa ita ce alkiyama wa fifi zan tafi cikin mu haɗu da shi ghayru mukarrasi ba abin yi wa da bai da shi ba kaga a duniya ai akwai iyaka za ta ce ya shekara kaza zai mutu ko lokaci kaza ai zai yi shekara saba'in da biyar ko sai an yi kaza amma alkiyama gairu mukartashi ai babu wani takalidi babu tabayyana ni da Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani iyaka tsakanin
ahmadu mu yace ka ga mutu godiyar halitta Allah wa halla sawal al-qalbi ya sauka a tsakiyar zuciyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ahmadu mai suna Ahmadu wahala ya sauka tawadal kalbi a tsakiyar zuciyata la ana bi bagin lanin zaki ni ban zama mai kwaɗayi ba siwahu in ba wajen sa ba ba na kwaɗayin koma ba na kwaɗayin komai ba na bukatar kowa ba na bukatar komai in ba ne ba ni wanda ka ya zo wurina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya turo shi in ba haka ba ba da bukatar shi jiyo lahiran ma saboda annabi nake son ta duniyan ma saboda annabi ne rayu cikin ta yanzu to komai da komai na sallama shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam la yace ni ban zama ba wala mutatassisi yace la ana bi bagin siwahu la ba za ka taɓa da zuwa ganin wani annaba cikin zuciya ba wala mutattafi fi sai ko bincike ma ni bana yi akan labarin wani annabi wai in zauna ka ko littafi ina karanta tarihin wani annabi ko labarin wani annabi yace la ba za ka taɓa gani na ina binciken tarihin wani annabi ko labarin wani annabi ba in ba annabi Muhammad ba Ko kuma duk da haka sai dai nan ba annabin da bai sani da ayar da aka faɗi aka janyo ta so ne ta maka ta sauka akan annabi wani wanda aka haife shi rana kaza sunan mahaifinsa wani sunan babansa wanci duka so ya san su, ko baya bincike a kansu saboda ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu sayyi jawzin fara dukkan abun farauta yana cikin saniyar daji kauna in mutum ya samu annabi ya samu annabawa duka amma an ka samu wani annabi ka samu annabi Muhammad ba kamar ka kama zomo ne a daji ko ka kama barewa ko ka kama gada ko ka kama wani abu da ya makamancin wannan to amma idan mutum ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama kariyar daji kuma dukkan wani abu farauta yana cikin to shi shehu ya kama
suna ta haka kuma wanda ya samu shehu
hawaliyai shi kuma ya samu karuwar daji wanda ya kama wani ba shehu ba to ya kama zomo ne ko barewa ko gada ko wani abu amma duk wanda ya samu su ibrahim to ya samu dukkan abin da ake farautuwa a daji
al-yawmu minni
yace kaga yau din nan da Allah ya bani wato zamana na kabari ke zaman kabari shine al-yawmu minni zaman da nake yanzu cikin barzahi lahu na ba da shi hadiya ga Allah kamar yadda na ba shi duniya ba na ga ma duniya ta na ba Allah ba lahira ba to yanzu ma da nake cikin barzahi lahu duk abin da zan yi na ba da shi hadiya ga Allah Muhammad mislam al-amsi kamar yadda na ba shi jiya haka nan na ba shi zaman barzahi qablahu kamun wato kamun nan
kadaka al-kadu wato qablahu gaban duniya da za ka lafi haka nan na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gobe al-ad me zuwa zaman lokaci na ba da shi ga masoyina wa man mati kuma abin nema na wato ma'ana al-yawm zamana na kabari na ba da shi hadiya ga annabi musulman mala'amta kamar yadda na ba shi duniya ta jiya qablahu kafin zaman kabari ba za ka ga haka nan gobe alkiyama ke al'adi ne zuwa nufi na bayar da hadiya ga masoyina wa malmasi madalabi ke abin nema shi ne malmasi
katarabtu na yi dafari na yi katanga na tsaro na zarkantu bin fadl al-muniri da annabin nan mai suna Badaru mai suna Muniru so da ka ni na yi wa kaina dababi da shi ba abin da na sa ya tsare min ba ni ba ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato birni ne wanda ke wani irin ganuwa ne wanda doki ba ya iya haura duk karfin kiriya ko bindiga ko duba suna saurarawa yayin da suke ido biyu da ganuwar Allah Muhammad. To shi ya ce ta tarrasu ni na tsaro na ka tangu bin badri da annabin nan mai suna badar almuniyu mai suna muniyu wato mai haske.
fa innahu Domin cewa annabi nasi shi ne ma suna wa samtani shi ne takwancina da yawa jini na wuce ilayl al-arandati a daren nan na kuburzu da makiya. Ran da za a haɗu cikin daren nan ne mugun duhu to annabi shi ne ma suna kuma annabi shi ne hukunta nan.
ufawwid amri sai ce ina bayyana lamari na wa uku rubuta abin da Allah نعم للإله ga ubangiji مؤسسا ina mai kafa harsashi gudu نعم شؤوني wato na lamari na بخير الخلق da siyayyen halitta annabi shi ne siminti shi ne yashin shi ne ruwan da ake kwafa gini da nake lamarin faila shi sai sa faila ta ba ta rushe هدمت الذي قد أثبته وإنني بسر المقفى لا يهددنا رموني ما نقل na shirki na rufa gine-ginen da makiya na fi kai amma ni gini na mahadi kasu ne saboda katangar zurkar ne kaila ce ita da ana cewa katangar zurkar ne to kai da kasu zani ne mahadi kasu ne ginin da sai dai ka gani ka bashi in ba dan ginin ya san gini ba da ba wai maciya ba in cikin ma sun da sun rusa su ne ko balle kuma wanda suke waje na cikin ma sun yi sun su da suka san ta ba sun tattaba ta sun bata balle wanda bai san inda take ba ko sai da ke shi ne sun da sau domin ne na fawwala lamari na ga ubangiji kuma na kafa harsashin ginin sha'ani na na faula da khairar kalki da samuntin tsayyan halitta khairar ma'azziki siyayyen abun kafa harsashin gini da shi ko wanda zai gini bai sa annabi ciki ba to gini nan rubutacce ne wato duk abin nuhu duk abin da zaka ka sa qur'ani da sunna ka sa qur'ani da hadisi to ni sai da ta kitaba da sunna shi ne farki
kulla kitlin yace kai ko wani maki da ka sani wala tasmitan bi Allah karkasa ya yin dariya wala ra ko da rana dai Allah ta kaba ni maki na min dai kullu kitlin duk wani maki na fala ta ne tanti Allah karka dariyar ta da shi yau idan ni dariya in koyi dariya to yayi kadan zai kuka da yawa bal ya ba ku kalila wal ya kuka fiye in ya ga wani abu ya faru sai zai dariya to wannan dariyar da yi koran da ya tashi kuka kuwa zai da dama wannan dariyar da yi wala ra Allah karka bari in ga takalluba jabbarin wai yau na jiya wani tabbani baya wata wata shugabancin wani aljani ko wani shafi ko wani ɗan ta'adda a ce yau mun buga mun buga a ce na jiya mai baya Allah kar ka nuna mun wannan rana Allah duk ja'incin mutum duk shugabancin aljani in yi gaba da gaba da ni jiya mun fata jiya kar ka nuna mun ranar da zan juya wani jabbani baya wala mutahassisi ko kuma me gasa mutum da wutar kiyayya
zikran gariban Allah ta ji kan wannan bakon da duniya da lahira ta san shi. Eh, fa ma arafal ayyamu rabbi wa ma daratu ma di mustaqan su amma da kafin da duniya da lahira ko suna na ba sani ba wai ni ba suna na ma fa ma daratu ma di yace mustaqan su amma tun ran da nake fani da wani gini ban da wurin kwana su cikin ahmadiyya tun daga rannan duniya da lahira ta ce ba ku san shi ba balle kai zo da ka yi ne shi shi Allah ka ji dan wannan baƙon baƙon da duniya da lahira da mutanen shi da su san shi ka ta asibi ne kariban ka su gudu kariban su ba da fara bai addini ya zo bako da sanin zai saka komawa ya zama bako aljanna ta tabbata ga waɗanda suka zama baki a zamanin su a cikin addinin masu baki ne ba a san su shi shi ne shugaban ba
ainahu Allah ka ji kan idan wannan baƙon wa lisanahu Allah ka sauya harshensa wa azwaqahu Allah ka tausaya wa Allah ka tausayawa maɗanɗanarsa wato ainihin wuraren da yake ɗanɗana abubuwa da shi ya khayra gawsi ya fiyayyen duk wani gaubi mai taimako wa mumtisi ya fiyayyen duk wani mai yaye barkan ciki Allah ka ji kan ido na domin abin da yake gani in baka ji kan shi ba ba zai iya ɗauka ba. Allah ka ji kan harshe domin abin da yake faɗi in baka ji kan shi ba ko halitta ba za su iya ɗauka ba su kuma ni abin da nake gani ya fi ƙarfin ido na abin da nake faɗi kuma ya fi ƙarfin almajirai na ya fi ƙarfin halitta rajautu yace ina burin samun rahmar ubangiji li ammi ka san ko dan da nake gurin neman samun rahmar Allah li anni domin cewa ni la yuzum bi kalami fakakke ne ga ainihin nafsin annabi da kalbinsa da akalinsa da ruhinsa da sirrinsa shi yasa nake gurin samun rahmar ubangiji domin me la'ibin bi janabi na fake da annabi da sahabbansa da na fake da annabi da jikokinsa da sahabbansa da tabi'ansa da tabi'in tabi'ina sai da ka bana shakka bana tsoron cewa zan samu rahamar ubangiji domin ne na fice ta janibin annabi wa qiftu li amali amma kuma ina tsoro saboda na ɗauko nauyin ayyukan almajirai na ayyukan su kuma akwai nuna na ba akwai kyawawa ni dai kam tsabnaki tsabnaki amma almajirai na fa akwai fa baƙaƙi akwai fa farare eh, akwai jajaye akwai koraye akwai rikitattu akwai natsatsu har rikitattu duka akwai to kuma ga shi na ɗauko ayyukan kuma ka yi gaya mana ya rasulullah ka ce almaru ma mana habba ka ce mutum yana tare da mu- da wanda yake so to akwai waɗanda ba su yi ta'addanci ba amma ba sun biyo ni kuma ga nan na to maka da su to wacce ina tsoro yi a amali domin ɗauko waɗannan ayyuka na su da nai amaula ya majibincin lamari na qaddisi ka tsarkake ayyukan muna tun da kai mai tsarki ne na tsaye da ayyuka na almajirai na masu kazanta marasa kyau amma kuma kai alkudusu ne to kaddisi tsarkake ayyukan nan nasu wa inniya domin cewa ni liqidamun mai shiga gaba ne ala kulli mushtahan a bisa duk wani mai bin sha'awar zuciya duk wanda ya ga son zuciyarsa yi wasu kurakurai ya bi sha'awar zuciya ya aikata abin da yake so idan ya yi kiyo da ranar aljama zan shiga gaban shi da zuwa zai taɓa shi.
وواني Sannan duk wani mai rauni عن الطاعات daga barin ɗara Allah
أفكار مفلسي mafi talaucin abin yi wa wato shi ma zai shiga gaban shi. Yadda kawai ji ne ya ji da ni, in dai ce ya yi da ni, ni ko zan nuna mai kudurar Ubangiji. Don wannan ba shi dai cikin kudura ake magana ba cikin abin da. In an ce maka ikon Allah to ka bar magana kawai. Allah yana da iko. Shehu yana so ya nuna wa halitta girman Ubangiji da kuma girman tausayin Allah da kuma ƙarfin Ubangiji. duk kazanta abin da ka sani ba shi ce wa roma kuma yin makuntu waɗanda ba su iya gane a wasu tunanin da yanzu a ce Allah yana cikin mahimmanci ne bayan da da da da da da da tashi a ciki ga fitsari hmm? saboda su a tunaninsu najasa tana iya ɓata ƙarfin ubangiji wane ita ai kai kake ganin ma bayan gida bayan gida a kai kai kai tunanin ma kashi ne da agwagwa za ta da zawayin ka da ya sama mai yadda ka zama san doya haka za ta kwaje billahi la zuwa hato ga ga shi abincin mu menene wani wai kuban wani yanzu mu ba tsoron dafin maciji ne ba ne to a china ko hotel din da hotel ne guda dafin maciji ake fashi ake suna cin jirage suna shan kwakwalwar kuri hato akwai a china idan aka yi bako babba ana ganin girman bakon ba abin da za a fara tararsa da shi a ajiye mai a kono ya san an girmama shi kama a samun kwakwalwar ku an gama girmama shi kenan to kai yanzu dan Allah kai ga kwakwalwar ku ya ake tunani to ashe duk abin da kake tunani ma wai kazanta ne a wurin wani abinci ne mai lafiya to ballantana kuma tsarkin Allah tsarkin Allah za ka haɗa da kazanta shi ne shi ke so ya nuna maka duk barnar da bawa yake idan ya ba Allah zai samu tsarki biyayya Allah tana tsarkake ko na aikinka sai ka ce ai na yin kaza ai da ai na taɓa yin kaza ai na taɓa yin kaza shi ne ke ba Allah ka gani yanzu al-Quddus ya mai da kai ma al-Quddus duk daudar in ka ba Allah sai ka zama mai tsarki saboda ka wa'in ne cewa ne muke damu wato abin gabatarwa ne ala kullu lisan abu ta cikin wani abu fa'ayin zuciya ko wani ko mai rauni ana tsata gabarin da a fara mugulishin mafi talaucin abin yi wa wato wato wanda ya yi huta da yawa ranar alkiyama na ga za a mai wawa za ta ci bayi biya ya taɓa wanda ya taɓa wanda ya taɓa wanda ya taɓa wanda ya taɓa wanda so da haka wannan ya taɓo sallar wannan ya taɓo azumin wannan ya taɓo zakar wannan ya taɓo hajjin sa wani ma yana nema ya taɓo zikaran sa da salatocin sa sai in tashi kawai sai gaban da hatun shi sai in biya mai bashi to da ni ne arziki duniya da lahira ni ne mutumin da in kai ta ta yanke talauci in kana so ka haɗu da wanda in ka haɗu da shi talauci ya ƙare ka haɗu da shi ba talauci na zahiri da ba da ya ƙare saboda ka shi ne wannan wani وليس
zai ta to kai waye to ce ni ba kowa bane سوى أني sai dai cewa ni in baka san ni ba اتركت بفضله ina mai tsananin kwaɗayin samun tsananin ubangiji معدا لهذا sai ni dan ma haka Allah ya halitta ni kawai dan fadalar Allah ne aka yi sai da duk wanda ya same ni ya samu innal fadla bi yadillahi yuti man yasha ni sai man yasha wuce samu ba kowa ba sai wanda Allah iya ce ko zaba sannan ta samu ba kowane ta gagan ta gagan ba sai zaba ne yake iya samu فاذكر الكفة yau ce ta saboda haka Allah ka dora kariyar ayyukan almajirai na وعكس فيه nan ka juyar da miyagun ayyukan su zama gawawa ulaika allazina yubaddilu sayyi'atin hasanatin shi ne ma'anar wa'akisi Allah ka haskaka miyagun ayyukan su su zama kyawawa ka ji su kurakurai ka dora kariyar su ka juyar miyagun ayyukan su su zama kyawawa يا ربي ya ubangiji ولا تزني سئليا kada ka saka wa ayyukan da na ɗauko na almajirai na سيئا da mummuna ko da na ɗauko ayyuka miyagu na almajirai na na tawo maka da su ranar alkiyama Allah kada ka ce za ka fata min da tabi'a ba na neman wani.
wala hasanan Sai ce kai ubangiji ni fa na san dan ka sanar da ni kan. Ba wai maganar miyagun ayyukan almajirai na ba har kyawawan ma ni ba na nema ka saka min mana da kyawawan ayyukan ba ma bukata. Barka ce mun yi sallah mun yi azumi mun yi zakka mun yi hajji mun yi wajiba Allah sai wannan ba ma bukata ka saka mana da su. ba ya magana wai almajirai na wani ya sha biya wani ya yi kasa wani ya yi kaza wani ya yi kaza ha masu kan ma ba na bukatar ka saka mana da hasalan bal bari dai fil zamanil muqaddasi ainihin tsawon da suka halarar ka nake so ka saka mana zamanan nan abin karfafewa ita za ka ba mu eh an danne shi da zatin Allah maka da kirki kenan eh karata yi sallah yi azumi yi a kai ba da su dalilu أباطل جلمان مخلد أباطل نور الدين كيف ولا حسن الله بان لك بل بردي دين جمال المقدس يا قام مرك خلل القرون لتجلك وين مكاي نكي نيما yanda nake neman ka a duniya to a lahira ba mun kai nake nema Allah ay allah to ce ya ubangiji ya Allah ya rabbal bariyati ya ubangiji talikai salliyan kai salati ala sayyidil aqwam ausa shugaban ka santattu warham tanaffusi Allah ka ji ɗan numfashi na dan na ɗauko nauyi da yawa Allah in ne numfashi in baka taimake ni ba sai in ji so da ka numfashi na ya zama numfashin halarar ka kawai wanda baya ɗauke ya zama ka sa min wani irin zotunan da garin nan da an ɗauko ta yake kamawa sanan sai ma ko istan istan ne istan bayan generator yawwa numfashi shi Ibrahim shi ne standby wannan limani bai gane ba ne eh karka ce wani ya shiga rudu duk kowa da gani an miji ne bai gane shi ne ba to da ba abin neman da yake
wa huwa khatimu rusul manzo Allah shi ne shiga makki ga manzanni atau sabaqulahu a tau amma sun zo sabaku sun riga shi sun riga lahuwa sun riga shi zuwa alhali shi ne farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne farko amma kuma sai ya zo karshe duka manzanni sun riga shi zuwa wa nasir baqal haqqi manzo Allah shi ne mai taimakon wannan gaskiya bil haqqi amma da gaskiya ake taimakon gaskiya bayanan al mustaqim wato ni kakke annabi gwada ne غير مدلس wanda babu wani rudani cikin sa babu karkata mujallasi babu karkata ni kakkiyar hanyar da babu wani wato dutse ko rani ko wani ba da ya rikici gaba ɗaya akan hanyar to dole ke so ga Allah ya haɗu da Allah ba rikici to ya ba annabi Muhammadu a baya to zai samu Allah tabaraka wa ta'ala yadda yake so مع العالي ta ta halayensa حق القدر gwargwadon ƙadarinsa قدر نبينا shi ne ƙadarin annabinmu a yi wa alisu ma haka ومقداره ko miƙidarinsa العالي maɗaurai العظيم mai girma ta'assu wanda aka kawo foundation ɗin halitta da shi
عليه صلاة الله ثم سلامه شهودي عين الذات الإيابة إليك قديما أتيت روحي ثم أتاني هواه قبل ناري فلا فإني موهب الموت فالسلام عليك لا تراتي أكادري نعيت معك أمين الأرض عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة النبي العبد والإسلام فما مات يوما بكرة وحكمة فإني بذكر عليه صلاة الله ثم سلامه بأبا جلالك الذي يريد الخير على جرعة البيضاء يرسى صلاته عليه صلاة الله في كل درب حضراتي رعاية أجل أعداء من حضراتي علينا على أهل الكرام وأصحابه صلاة من الرحمن
حرف الشين har shi شهود ɗauke ganin da nake wa عين الذات ga hakikar zati gani na ga madubin zatin Allah طيب للعشاء shi ya sa rayuwa ta ce daɗi ba dai ina ganin madubin zatin Allah ba da rayuwa ta ba ta daɗi to saboda haka shuhuri gani na ga ainihin zati ga hakikar wani zai ga ai la ta fi kuna sa sai muka ce wa ruwan ki kuna sa a jikin aya ta kare yau ko muka tsara idaniya ba ta raskar zatin Allah sai Allah kuma yace amma shi Allah yana raskar idaniya to shi da nan ya rasu da shi shi ne shuhudi gani na da ainihin zati ga madubin zati طيب للعشاء ya dace da rayuwa ta ya mai da kowace rana tawa ranar idi ni kuma idi ne a wani ba wani ƙaramar sallah ko ba kun da ranar idi ne kuma daɗi yi a ta tuya kawai kullum ta sa da mutum kaya idi kawai
هو har ta kama da jin Allah قديما sai mutum kamun da kowa أتاني ya zo حيثما بشاء ran da halara sai ya yi ya fi a kan da zai zo wato ni ta gani kun tukan da kan tsoron a haɓaɓɓu kun fa a haɓaɓɓu a gani nuru هاو هوام kan nan أتاني ya zo nuru قبل أن أعرف الهوى in kafin in san mene ne san zuciya so da ka yi ban taɓa yin san zuciya ba tun da nake ni da ma hawa wani san annabi ya yi ne san zuciya ta hawa na farko soyayya hawa na biyu san zuciya فإني cewa ni محب المصطفى ni na koyi na annabi gaba ne zaɓin Allah الدهر kullum kullum har abada ما بشاء kuma babu alkushi Eh, ni san da nake wa annabi ba na shigar da wani alkushi wani hali ina san annabi soyayya da ba hali shi a ciki ko ina ganin masoyi ni ba na shiga cikin mabiyansa ba na mu'amala da mabiyansa ba na koyi abin da ya faɗa a kurkuku a koyi na tare ni masoyi da nan kurum ma da sha babu hali shi عليه صلاة ربي salatin ubangiji su tabbata kansa حق قدره gwargwaron kadarinsa بها da albarkar wannan salati حيثما ألقى الأمينة duk sanda muka haɗu da aminin layi ma'aikin Allah العليم madaukakin nan بشاء to ya yi murmushi duk sanda muka haɗu da shi kare ɗaure ya murmushi in kadimin wasa ba
عليه صلاة ربي wannan duk da ana yin idan buha har ka dauka wata rana ne ake haɗuwa wata rana a rana a dan ku ne mun karanta wannan ya haɗa mu ya kurbi har ka ce wa shehu wai za a haɗu wai a haɗu sun ran da aka haɗu a fa a haɓar ku to ba ta ba rabuwa ba to da aka mu ne in kana da wannan to shi ke nan duk wanda ka zama da Allah kuma ka gaisa a mafarki ko a haɗu to ba shi ba sai mu shi
عليه صلاة ربي salatu ubangiji sai tabbata kansa حق قدره gwargwadon kadarinsa مدى الدار matukar zamani من عبد daga bawa كدين hadi له خشاء wanda yake dauke da kudurci a kudu hasha farinci hasha da mutane mai farinci mai murmushi mai sakaka da fuska shi ne ma'ana duk da daga gani saboda albarka salatin basu da nake za ga fuska ta tafi ka ga shi za ka tafi kawai shi kullum sai farinci ba wani matsala
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare shi ثم سلامه sannan amincinsa صلاة wannan salati تزين العبد ta tsarkake wannan bawa ce mai hadu والترزة ta tsarkake takaddansa والنقشة ta tsarkake ta wadda ta wadda ma'ana al'abda wa tsarkake wannan sha ma'anar abda za ta warwa jismin warwa shi ne abda wannan salati ta tsarkake jikina da ruhina wa tsarkake ta tsarkake zuciya ta ta kalmi wannan sha kuma ta tsarkake harshe na kai da ba ta shi dai zama magana ta lafiyayyen magana ce ba ba ba ta tsara shi ta tsarkake zuciya ta tsarkake ruhina da jikina kuma ta tsarkake maganganuna ta wannan salati
فمن عاش dole ya rayu يوما ko da rana ɗaya ne ya rayu في زراعة yana ganin tabarin a cikin kasuwanci وحكمة ko kuma ilimi طيب domin ka gani في الذكر للعبد أرى العيش ni ina ganin rayuwa ne daɗi ba cikin kasuwanci da tara ilimi ba ne
علينا بالذكر لله ni ina gani tana cikin yin salati ne ga mutum rayuwa ne daɗi tana cikin salati ne ga masoyin Allah ne Muhammadu farko ka ta cikin na aka zai kasuwanci da ke kowa ba zan da yi ne ba ke a ana gaya maka dai abin da ya komai duk kasuwancin da za ka yi in ba ka da jarin salati ko ilimin da za ka tara in ba ka da hasken salati ciki da duk baki daya in ma dai kai kasuwanci ka tara kuɗi kai ta shaye shaye da shi ko zina ta zina ce in ma ka tara ilimi kai ta zaki mutane da shi shi kenan, an ja sauran shi ne shi ne ko wai kawai cewa ne haral aisha ina ganin rayuwa mai daɗi da zikirin ilahi tana cikin salati da masoyin Allah ba kasuwanci ko ni suna ba
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga ma'aikin Allah ثم السلام sannan an yi sa بها da albarkar wannan salati أبدا har abada على الذي dinga haduwa da wannan da يورث العيش ke gadar da in an gani shi ake haduwa da tashin hankali har abada sai in daina ganin tashin hankali ai gushewar hankali annabi ke nan shi ne wannan an gani shi ake gadar ko kare annabi sallallahu alaihi wasallam ne intikali daga wannan gidan na duniya zuwa rahman Allah in an gani shi akwai bala'ar da annabi ya yi ko kana da an karba kawai ta kade ne ai shi da annabi ya yi to da ya fi ta ko ta kai da kuma ba ta fi sa ya gani ma hasana ta fi karka dauka ba da ka nan kuwa ne to da kurji ko da ya gani duniya wuce yana ma ya faɗi sai da nan da yake da shi kai nan ne san ba ta da ne shi kamar za mu ko kuma yanzu yadda ba za ka zama zaman farfilin da cikin barbar ya fi farfilin da zaman da ya duniya ko in mutum ya gani shi ya mutu da ta da to ne shi domin nayi salati Allah ya barka wannan salati din da ganin wannan tashi hankalin kullum
أكاد صلاتي mafi karfin salatin ubangijin sa على صلاة البيضاء tabbata da fara azurwa a cikin muhammadiyya صلاة wannan salati وتسليما kalu تجيب لنا الزكاة karka haskaka mana hanya wato duhu duk inda muka sa gaba wannan salati ta samu da haske
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata da annabi في كل رغبة a cikin dukkan ibadi بها albarka wannan salati الأعداء majiyana يلتقي فتاة ke haduwa da rufin sallah mugun kamu من حضرة da halarata ko da ka inna faɗa ga rabbika la shadid a cikin halalar ibrahimiyya ce ta kamar yadda na ga maka inna fadla bi yadillahi yuti man yasha in an biyo da ke samu haka da kuma inna faɗa ga rabbika la shadid in an yi ne ta zuwa ya hayyar cikin adab min hadrati hannun hadrati fadika saboda haka albarkar wannan salati mai gana ke haɗuwa da mugun kamu
صلاة salatin Allah من المولى daga majalisun lamarin bayi عليه ya tabbata kan annabi قال آل الكرام haka ana yin masu girma وصحبه da sahabban تبشر يا رجاء wannan salati ke mana tajalli kuma tajalli cikakke farush yayyabi rasha yayyabi wato ma'anar yayyabi kinaya na da sura kamila wanda ubangiji ke tajalli da ita to shi ne to shi to muna so za mu tajalli aiki cikakke fararen
حيث ما تعلمون أنتم فيها إليه يا ذكر الموت فالنور المنقصان يعد ما لا يؤتى فمن كنا وأيامه متقللا وللنبي وللتابع ارتاح يا ليت أجري على وجوبي ثورتي لدارها بالله للنصارى ديار الإمام الباب الفلي عرفي وما به خمس لم ترى حتى وادروا مسجد الربوع ربوعي وأسجد نعيسان موقوتا وأخبروا ما قد لقيت من العصا وإن كان لم يهتد إلى الساق بار مريدا بالعباد وأمرها فلن يقول في كثير إذ عليه صلاة الله ثم سلامهم على علي ولا سالم أما عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة فيها من بعيد يدرككم نصرا
alhamdulillah akwai tambayoyi da aka aiko da su na farko yana cewa assalamu alaikum ina so malam ya min ƙarin bayani a kan sirrin ziyara waɗansu suna cewa wai waɗannan auradan mutum yake yi lokacin da yana tarbiyya idan mutum ya yi hukumi wai ba sai ya yi su ba ina so malam ya min ƙarin bayani haka ne sannan kuma akwai wani tashi da ba a karantawa a cikin sirrin ziyara ina so na ya ne ƙarin bayani sai tambaya na biyu akan masu cewa idan mutum yana son shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu da shehu ibrahim inas radiyallahu ta'ala anhu wai ko mutum bai karɓi ɗariƙa ba wai idan ya zo mutuwa shehu tijjani zai ba shi ɗariƙa sannan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kuma zai tarbiyyantar da shi ina so malam yi min ƙarin bayani haka ne Allah ya ƙara ma malam lafiya a nan sai an yi Sake mana farko.
ai sirrin ziyara daban kayan askaru daban mutum zai askaru ba mu awali ya ci bashi ba da kuma wasu teori wanda masalafi sun san abin da ake ba ba to bayan yin su ne ya yi karanta sanar da a ga izan wanda ya magana ma ne ma sun kayan sun da ke to wannan ba wasu an tsaya a sai an fata mu sanar da shi salisul asrar ne shi na biyu na uku bayan usuli sirrin fatiha sirrin salatul zaki sirrin riya wannan kowa ya san sa wanda ke cikin haka sannan akwai wurin da ake ba a karantawa a to wannan irin wannan wato in mutum ya yi shi ya kamata ya tambaya a inda ya sai ce to malam a gaya mana wurin da ake tsallakewa ba a karantawa shi dai farko sirrin ziyara ko mutum da askaru ba ana ba shi farko sallaman nan ta farko assalamu alaikum ayyuha nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh in mutum da tarbiyya ba ana iya ba shi wani bin ɗari har bayan Allah su ce wanda ina da su karanta ɗari kullum da safe ba zai muku ba sai ya zaɓi yadda yake so ya muku Allah zai sa mala'ika ya tambaye shi lokacin mutuwar ka yayi saura lokaci kaza ka an kana so ka mutu kana sallah ne ko kana zikiri ko kana karatun Qur'ani ko kana tafakkuri ba mu daya sai wanda ka zaba za su akwai cikin shi wannan wanda ya zabi yana tafiya wallahi ya zauna yana tafiya ya kare yana salati yayi addu'a kullum yana zauna a haka ga hannunsa a jiki yayi wa fadi yana zauna kuma yana kallon kowa akwai wanda ya fi da yau akwai wanda suna cikin salati akwai wanda suna kare karatu wannan mutum Ibrahim ya yi khatama saukansa na Qur'ani sai su ya yi khatama haka shi wannan mutum yawa suke yin wa to idan mutum ya yi afkaru ya wuce shi ba ɗari zai karanta ba ɗari da ɗaya zai karanta salamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to sannan sauran da shaidan shaidan a wahalar sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali kamar yadda ka sani to sannan a shigo sauran halarwar wahalarwa za a tsalle ta a gari da kawai irin wannan ya Allah ko dai baka ji da kyau ba ko kuma wanda ke faɗi shi ma yana jin labarin sannan da yaron ne ma san ba kuma ya kama bayani a kai sai dai wani ko ne shi bai gane ba ko kuma wanda yake bayanin bai san harka ba to da karka sanna da ko ina a cikin karanta ko ne idan mutum ya karanta kamar ya zai annaba da wani ne ba shi da sabon sunan ya to in ba a karanta baki ne ba ta ina za a fata shi cikin fatiha dai ko wannan ba a so ma kawai ta bayani kan mutum ne ne ne idan mutum bai karɓi rika bai ruwa ba soyayya ne rajin lafi alamu ne to wannan gaskiya ne gaskiya ne ga waɗanda suka ce ina ya bayan ne kowane mutum da irin arzikin da Allah ya tare da masa wani sai karfinsa ya ƙare yake jin daɗi akan samu mutane iri iri wani cikin tasowa sai ke fara samun kuɗi daga tasowa sai na fara sana'a har ta za ta fice ya fara hada hada al'amura su zo wani ko sai ya yi girma ya tsufa sannan cikin ya'yansa a samu ko kuma ƴarsa ce wata za ta aure ya kuɗi a zuwa mishi gidan sannan ya fara cin nama to yanzu idan wani ya rubuta ne sai ce ma sai da Allah sai ka rubuta wani neman kuɗi ke sai ka kokari ke ta aure kai ka aure in aka samu wani mai kuɗi cikin ƴaƴanka sai a rubuta ka da Allah za ka saurari kan wawa ne ba tare da mutum ya kokarin shi ba in ka ya kokarin ka Allah ka ɗan ya san kai ne mai arziki ko yan to kai ka san irin ka san irin soyayyar da ake bi har a kai ga matsayin da za ka wuce za ka masa irin wannan tafiye. Sura ka ɗan uwa ka riƙe da riƙe. da alkaru da tarbiyya da da karɓar tarbiyya da tarbiyya duka al'amura ne wanda ke sirri ne na Allah amma kar ka dogara da cewa wai ina soyayya to za ka ba sai na karɓa ba irin wannan ne baka karɓa din ba amma za ka dinga tsoho baki a ciki da ma dai kun da baka karɓa ba ka daina magana kada masu ita su zo su faɗi wani abu ne ba kayan ka ba ta ba wannan shi ne amma ba wannan ba ba wani kuma shi tarbiyya shi yana da cikin kansa ba yana cewa a wa alam ayyuha al-ab anna dalil iradatu Allah bika al-wusul ilayhi wa al-ittisal bihi وصلت كالشيخ المرجي إذ هو تعالى لا يوصل إليه إلا من أراد أن يوصله إليه فلا يصل إليه إلا من اتصل به ولا يهجب عنهم إلا من هجب به سنة الله في الذين خلوا من قبل wannan tajir da sunan Allah tasila so shi kai dan uwa barka ne ka san dalilin da yasa Allah tabaraka ta'ala idan yana nufin ka tare da shi yake hada ka da shi murabbi suka ce yace domin shi Allah tabaraka ta'ala ba ni saduwa da shi sai ya hada da wanda ya sadu da shi manik tasala da manik tasala faqad tasala duk wanda ya sadu da wanda ya sadu shi ma ya sadu to in kai baka sadu ba ka nemo wani isa da kan manne shi kenan amma ka ka zana fita a kan kaza kaza kaza saboda haka wannan shi ne sannan yana ta fatar da yake min Allah la khalqi la tanqadi abada abada al-abad tarbiyyar Allah zuwa ga bayi ba ta yake wala abada fakana fi sadr al-awwal yusul al-anbiya bi tarbiyati min al-shadi to shi kaga wannan tarbiyyar nan azkar nan da kaga ana yi har annabawa ma suna zuwa da ba mu muka fara dan kada ka tsara ai asaru ai tarbiya ai ba menene ba sai ai tarbiya ta islamiya ko tarbiya ta shiga makaranta allo sai wannan tarbiya ce irin wanda za a koya maka ladabi wurin magana inda za ka girma mutiya da ita ne wannan kuma tarbiya wanda hasken Allah zai shiga zuciya akwai bambanci da shi ne shi ce wannan tarbiya ba ta yi tsara farko manzanni da annabawa ake aikowa da tarbiya da tsari كلما وقع فترة رفعها بإقدام النبي تسلم فترة تزول قال لا يوجد فترة أيقونة عن النبي إلا أن ختم رسالة في رسالة عاتب الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد حرف إيدا حكى كمان زنشي da aiko shugaban annabawa limamin manzanni shugaban annabi Muhammad fasara yus'adu bi tarbiyati al-arif wa ulil izni kafi sai ya zama bayan annabi ya yi wa fati sai ya zama Allah kuma yana turo masana Allah da tarbiyya amma da izinin hasi ba izinin hannu ba izinin da duk wanda aka kama aka tura wa Allah sai ya kai shi gaban Allah to sai zama bayan annaba sun kare Allah yana turo irin wannan ma'abuta izini ke lantarki kullama wani a fitaratu duk sanda fitara ta abu rafa'a bi ba'at waliyyin kamilin murshidin duk san da wani wali babba ya zo ya tafi in aka zo aka bar tarbiyya kuma aka shiga rudu sai Allah ya turo wani wali shi ko murshidi shi ko sai ya sake tafi da tarbiyya sai a sake daga cutar kuma falasratu fatara tani fatara da kake ji fatara kala biyu ce ji shehu fataratu kubrin turfau bi risalin nabi wa fataratu islami turfau bi ba'at shaykhin murabbin fatara farko fatara kafirci in annabi Musa ya zo ya tafi kafirci ita ke dawa duniya sai Allah ya kawar da kafircin da turo annabi Isa. Annabi Isa ya zo ya kafa adal shi ke za ka samu fasara kafirci ita ke dawa da duniya sai Allah ya turo annabi Muhammad. To sannan akwai fasara ta musulunci ana cikin musulunci amma za ka ga mutum yana musulmi yana karya yana hasada yana kinta yana kwafi yana munafurci yana shan giya yana yana fata. Saboda takara ta zo da kudin to sai a ɗauke wannan fuskar da aiko wani shi murabi ne tarbiyyar ruhu wanda zai zo ya nuna ma Allah ya hana ka banna ya nuna maka yadda za ka ba Allah shi ne shi wani ne shi ba hadisi akan wannan ne hadisin manzo Allah yake nuni ulama wa ummati ka anbiya bani isra'ila malaman al'umma ta kamar annaba mu ne isra'ila kuma a cikin ne annabi ke wani wani hadisi ke cewa inna Allah ya ba'athu fi kulli ummatin mujtahidan sani cewa Allah da warka tala yana aiko kowace al'umma mu tadda mu tadda wannan abu shi ne shi Ibrahim to shi yasa ya zo da wannan tarbiyyar kuma tarbiyyar har abada ba za ta yanke saboda haka yanzu wannan shi ne ma'anar
Assalamu alaikum Shehu Mansur Allah ya kara maka karama tambaya ta ita ce akan wasu baituka da wani shafiri yayi yake cewa ya annabi Muhammadu takalmin ka ya fi kowa to na ji wasu mutane suna inkari akan haka da abin yake shehu wata
wata shi da kai ma kana inkari a yau da ba ka wata yau da wani kamar wanda ya inkari irin wannan ma ka saurari to kuma kallon zamani na yi a takalmin da ta da al'arshi za a kiyaye kowa dai ne akwai wanda ya kuma zuwa al'arshi to shi ya taka da da taka ya duka zai ce Allah ce ni wasu na yaya ya ce zan ƙetare al'arshi ne kuma na san tsarkin al'arshi Allah ce an dan kai ne ka kai to kuma na ta ce wannan takalmin sun ba zai ka tsaka kuma kai ma kai ma ina jide wata kila a furkan wani abin da ta yi ta yi ko wani ne littafi da ya littafi sai kawo hujjar samuwar Allah wa hujjar duhu to Allah samamme dalili kaza saboda dalili kaza akwai Allah to abin da zaka ce akwai Allah saboda dalili kaza zai da kawo hujja dubu wata shari'a ji kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta karanta littafin tace kun za abin da zai kawo hujja dubu na samuwar Allah aka ce aka ce saboda akwai shakka dubu a mutum in ba haka mun yi wani sai ka kawo dalili akan kar ma mutum ya jama rana ta fito ta fadi rana ta fito ta fadi wata ta fito taurari ta fito gari ya waye kana jariri ta girma duk ba akwai Allah ba sai mun ma da tayi a karfe sama in ka mutu ka gane akwai shi saboda haka dan uwa irin wannan bai shiga da karfe da damuwa in ka ji an fade wanda bai san harka ba kullum sai in kare shi man da yana shirin adawa duk mutum da ya kare shi abu da ya ci abu saboda haka irin wannan bai shiga ne ka daina damuwa in ka ji wani an fade shi ya damu saboda haka kai ma ka shiga da wajen kan Allah ya ji shi
jama'a
السلام خير كان قد يزيد التنقيل الساكن النوم قد الهوية لكما هي كارا من البركة الله يا البركة فيما البركة مولونا صاحب الخير الإسلامية مولونا الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه الله يجزيه دكم بركاتكم على الخير sai cikin yan uwanmu wadda ke tafiya aikin hajji
wasu wancan lahadin ma sun zo sun halarci wannan karatu amma yau Allah ya sa suna kai wajen Madina ko Makka Allah Ubangiji ya ba su ikon yin aiki lafiya kuma Allah ka karbi ayyukansu da nasu da namu baki daya Allah ka karba mana Allah ka biya mana dukkan bukatunmu Allah ka dawo mana su lafiya kuma Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu arziki mai yawa mai yalwa mai albarka albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu baki daya mana cewa Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana lafiya baki daya marasa lafiyar mu da suke asibiti da gida Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah kare mu da lafiya dukkan bukatun mu ya Allah ka sani Allah ka biya mana dukkan bukatun mu Allah ka magance mana duk abin da ya dame mu albarka da dukkan bayan sallama Allah ka albarkaci dukkan motsin mu da zaman mu albarka da dukkan bayan duk motsin da muka yi ya Allah ka albarkace shi albarka da dukkan bayan sallama Allah ka taimake mu baki daya الله تقام أقربك إليما دنيا وأخرى بالجاه الرسول صلى الله عليه وسلم فاتحة وصلاة الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أطلق والخاتم لما صبر ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وقدره ومقدار العظيم يا رب بالذات والصفات كلنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الايمان وتهدنا للعمل الاحسان وانظر الينا وانصر تبديلا ادي حقوقنا وادي دينا وهب لنا ذريه مباركه تقول لله بلا مشاركه وجازي عني كل من قد احسن الي ونبي لله الاحسن المصطفى الشفيع يوم المحشر الخير ولا من قد قضي بالكوثر صلى عليه ربنا وسلم وصالح الخير لنا وعما وصالح الخير لنا وعما وصالح الخير لنا وعما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله